ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mara gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta alhamis a yau muna 20 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na takwas a cikin darasin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin suratu fussilat wadda a darasinmu na jiya mun fara bayani akan ayoyi guda biyu aya na 33 zuwa kan aya ta 34 lokaci ya ƙure mana kuma muka ce insha Allah ta'ala za mu sake dawowa mu sake maimaita waɗannan ayoyi sannan kuma mu ɗaura daga inda muka tsaya Allah maɗaukakin sarki a cikin wayannan ayoyi yana cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan waƙala innani minal musulmi Allah yana cewa wane ne ya fi kyawun zance ma'ana babu wanda ya fi kyawun zance babu wanda zancensa ya fi kyau mimman da a'ilallah sama da wanda ya kira zuwa ga hanyar Allah wa amila salihan kuma ya aikata ayyuka nagari wa ƙala innani minal musulmin ya kuma ce ni ina cikin musulmai wannan ayar a jiya mun karanta ta kuma mun yi bayani akan menene abinda malamai suke wato suka faɗa game da abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan aya mun ji falala da take cikin kira zuwa ga hanyar Allah da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya tanadar ma dukkanin wanda ya zama aikinsa shine wato ainihin a kira zuwa ga hanyar Allah muna roƙon Allah ta'ala ya sada mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan aiki mun karanta aya ta gaba wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa dhu hazzin azim Allah madaukakin sarki yana cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a Allah yana cewa da kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama iri ɗaya ba mai kyau da mara kyau ba za su zama ɗaya ba mun karanta jiya mun ji bayani akan menene malamai suka ce game da faɗin Allah ta'ala wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a mun ji cewa wasu daga cikin malamai sun yi fassarori da yawa wasu malamai suka ce ma'anan wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a shine kamar yadda sayyidina abubakar da sayyidina umar suke faɗi cewa ai la yastawi ma anta alaihi min at-tauhidi wa mal mushrikuna alaihi min ash-shirk abinda kai annabi kake kai na tauhidi da abinda mushrikai suke kai da shirka ba za su taba zama ɗaya ba wannan abinda annabi yake kai na tauhidi shine alhasana abinda mushrikai suke kai na shirka kuma shine as-sayyi'a Abdullahi dan Abbas yace alhasanatu la ilaha illallah was-sayyi'atu ash-shirk abu mai kyau shine la ilaha illallah mara kyau kuma shine shirka da la ilaha illallah da shirka ba za su taba zama ɗaya ba wasu malamai suka ce alhasanatu abba'a wasayi'atu almasiya alhasanatu mai kyau shine biyayya ma Allah wasayi'atu abu mara kyau kuma sabon Allah da biyayya ma Allah da sabon Allah ba za su taba zama ɗaya ba wasu malamai suka ce alhasanatu shine al'afu wasayi'atu alintisaru idan aka yi ma mutum ba daidai bai afuwa ya kau da kai wasu suka ce shine mai kyau sannan kuma abu mara kyau kuma shine ramawa tare da cewa a jiya mun ji cewa in an yi ma mutum abu ba daidai ba ya ba zai iya hakuri bai rama bai yi abu mara kyau ba asali dai ya bar abin da yake mafi kyau al-imam ad-dhahhak yace al-hasanatu al-ilmu was-sayyi'atu al-fuhshu abu mai kyau shine ilimi mara kyau kuma shine alfasha da aikin jahilci ba za su taba zama ɗaya ba sayyidina ali bin abi talib yace al-hasanatu hubbu ali rasuli wasayi'atu bughduhu abu mai kyau shine san iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mara kyau kuma shine kin iyalan annabi daka da san iyalan annabi da kin iyalan annabi ba za su taba zama ɗaya ba ba za su taba zama iri ɗaya ba wala tastawil hasanatu wal sayyi'a Allah ya ce mai kyau da mara kyau ba za su taba zama ɗaya ba to amma idan mun fahimci wato siyakin ayar da kuma jumlolin da suka zo a gaban wannan jumlar za mu ga kamar Allah yana bayani ne tare da cewa duka sauran ma'anonin suna iya ɗauka amma in muka fahimci siyakin ayar za mu ga abin da ya fi kusa da ma'anan ayar shine cewa ramako da kuma ɗaukan fansa idan an yi maka mai kyau karama da mai kyau idan an yi maka mara kyau karama da mara kyau wannan shine wala tasawil hasanatu wala sayi'a da wanda ya maka mai kyau wato da wanda ya maka mara kyau da kai kuma da kamayar masa da mai kyau ba za ku taba zama ɗaya ba ba za ku zama ɗaya ba shi yasa yace idfa billati hiya ahsan Allah yace in an maka mara kyau to karama da mafi kyau karama da mafi kyau fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun Allah ya ce za a wayi gari ya zamana wadda tsakaninka da shi akwai gaba saboda ya maka mara kyau in ka rama da mai kyau to za a wayi gari ya koma ka annahu waliyun hamim zai koma kamar masoyi ne majibanci aboki makusanci kud da kud saboda me saboda ya maka mara kyau ka mayar masa da me ka mayar mishi da mai kyau to wannan ita ce tarbiyyar qur'ani abu na farko dai shine kai a matsayinka na musulmi karka yadda ka cutar da wani wannan shine abu na farko karka cutar da kowa duk yadda hali zai kai duk yadda za a je a juyo duk yadda za a kai a komo ku yi duk abin da za ka yi da mutum amma karka cuce shi karka cutar da shi karka taɓa haƙƙinsa karka taɓa dukiyansa ko mutuncinsa ko ransa ko wani abin da yake nashi ne ba haƙƙinka ba karka taɓa shi wannan shine abu na farko sannan abu na biyu shine idan kai an taba naka haƙƙin to ana so an baka zaɓi ne ɗayan biyu ko dai ka yi afuwa ka kau da kai wanda wannan shine ma abu mafi falala shine abin da aka fi ƙauna shine abin da aka fi so ko kuma in ka dage sai ka rama to lokacin da ka tashi ramawa ka yi iya bakin ƙoƙari kar kuma ka wuce iyakar abin da aka yi maka domin kai ma in ka wuce iyakar abin da aka yi maka to kai ma ka yi zalunci ka yi zalunci shi ne ma'anar faɗin Allah ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin idan an yi muku ba daidai ba to ku rama da irin abin da aka yi muku amma inda za ku yi haƙuri to haƙurin shine mafi alkhairi gare ku haƙurin da za ku yi din ku kau da kai ku jure to wannan shine mafi alkhairi a gare ku amma in kun rama daidai da abin da aka yi muku Allah madaukakin sarki ya ce to ba ku yi laifi ba ku yi laifi ba saboda haka babu laifi idan an yi maka abu ba daidai ba karama daidai wa daidai na abin da aka yi maka amma abin da ya fi falala a gare ka shine ka yi haƙuri ka kau da kai daga dukkanin wanda ya zalunce ka ka zama mai kau da kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru Allah ya ce amma wannan darajar wannan falalan ba kowa ake riskar da su wannan matsayin ba sai wanda suka yi haƙuri sai mutum mai haƙuri shine wanda za a yi masa mara kyau in ya tashi ramawa ya rama da mafi kyau wa ma yulqaha illa zu hazzin azim Allah madaukakin sarki ya ce ba kowa kuma ake riskar da shi ba wannan matsayin sai ma'abocin sakamako mai girma imamu qatada da imamu mujahid suka ce alhazzul azim aljanna ba wanda ake riskar da shi matsayin a masa mara kyau ya rama da mafi kyau sai wanda yake da rabon aljanna haka nan al-imamu hasan al-basri yake cewa wallahi ma azuma ma azama haqqun qattu dun aljanna ma azama hazzun qattu dun aljanna yace wallahi babu wani haƙƙi tunda Allah yake rabo ba wani rabo ko kasan da Allah ya taba bayarwa sama da aljanna saboda ka in ka ji an ce zu hazin azim to kaso mafi girma shine aljanna gidan aljanna kenan saboda ka Allah ta'ala ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim wasu malamai suka ce wa ma yulqaha ai abin da ake nufi kinayatun anil jannati ne kinayatan anil janna cewa ake wa ma yulqal jannatu ba wadda ake riskar da shi aljanna shi yasa aka ce wa ma yulqaha to wannan hadin malamai suka ce lamirin yaudu ila aljanna ana bayani ne akan aljanna ba waɗanda ake riskar da su aljanna illal ladina sabar sai waɗanda suka zama masu hakuri masu juriya masu kauda kai wa ma yulqaha ba wadda za a riskar da su aljanna illa zu hazzin azim sai wato ainihin ma'abuta daraja da matsayi da girma da rabo mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan wato yana nuna mana mutum ya zama mai yawan kau da kai da yawan shanye miyagun abubuwan da za a yi masa domin Allah maɗaukakin sarki ya samu mu rayu a duniya ne sashinmu ya goyi sashi ba don komai ba sai don saboda Allah ya jaraba mu ya gwada haƙurinmu Allah yana cewa waje alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce mun sanya sashinku ya zama fitina ya zama jarabawa ma sashi Allah ya ce don mu gwada mu gani za ku yi haƙuri ko ba za ku yi haƙuri ba wannan shi yasa Allah ya sanya mu mu kuɗi da juna saboda Allah ya gwada haƙurinmu Allah zai jarabe ka da wani makwabci ne ɗan uwa ne aboki ne ɗa ne iyaye ne uba ne uwa ne ya ce Allah zai jarabe ka da su duka Allah don ya gwada haƙurinka ya gwada yaya kai zuciyarka nesa dangane da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka rayuwa da su na farko dai babu yadda za a yi ka iya rayuwa ba tare da ka cakudu da mutane ba in kuwa har ka yadda cewa za ka cakuɗi da mutane rayuwarka ba za ta yi kai kai kaɗai ka tsaya ma kanka kai kai kaɗai ba kana buƙatar mutane a kewaye da kai to dole ka shirya cewa mutanen nan za su yi maka abin da ba ka so dole ka shirya haƙuri shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala adahum muminin da ke cakuduwa da mutane yake rayuwa da mutane yake haƙuri game da cutar wanda suke masa ya fi alkhairi sama da wanda baya cakuduwa da mutane kuma baya haƙuri in an cutar da shi daga mutum karimi abinda aka san shi da shi shine afuwa idan muka ɗauki suratu yusuf za mu ga sunan ta kai makura wajen buga mana irin wannan misali na yin haƙuri akan abin da Allah kan iya jarabtar mu da shi ta hanyar yan uwa da abokai da suke tare da mu duk wata cutar wadda za a yi maka babu wacce za a yi maka ka jita da zafi sama da wadda yan uwanka na jini za su yi maka waɗanda kake ganin cewa kana da aminci da su amma duba ka ga irin kaidi da makilcin da suka shirya masa kai karshe ma suka jefa shi a rijiya saboda me saboda sun ga cewa shi dan gaban goshi ne a wajen mahaifinsu suka jefa shi a rijiya wasu suka zo suka fito da shi suka ce da su wannan bawanmu ne suka sai da shi a matsayin bawa ya bi duk matakan da zai bi ya tafi gidan sarki daga nan dalili ya kai shi zuwa ga gidan fursuna ya yi shekaru masu yawa a gidan furzi aka fito da shi yau ya zama shi ne sarkin ma gaba ɗaya duk wanda zai sa loman abinci a bakinsa a cikin ƙasar gaba ɗaya sai ya biyo ta hannunsa yau ga ɗan uwansa da su zo ƙarshe duk abin da ya faru da tattaunawar da suka yi da kai koman da suka yi daga wajensa zuwa gida duka allah ya ta ba mu labari har daga ƙarshe ya ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi id antum jahilu yace da su shin kun tuna abin da kai ma yusufa da dan uwansa lokacin kuna jahilai qalu a innaka la anta yusuf sai suka fara kallon juna suna a kai ko dai kai ne yusuf din makuwa kai anya ba kai bane yusuf ba ya kai ka san wani abu ya falle dan uwan mu yusuf ko dai kai ne yusuf din qala ana yusuf wa hadha akhi sai ce tabbas ni ne yusuf wannan kuma ɗan uwana ne ka duba har sharri suka yi masa lokacin da ya sanya a sanya mudin awu a cikin kwanan ɗan uwansa da aka yi binciken da za a yi aka ciro a cikin kwanan ɗan uwan nashi sai suka ce da shi in ya sirik faƙad saraka akun lahumin ƙablu sai suka ce ai ba mamaki su wa'annan yan ɗakin su sata a nonon uwa suka sha don akwai wani yayansa ma da ya taɓa mutuwa shi ma ɓarawo kaga a gaban shi suke masa wannan amma ƙarshe sai suka ce da shi tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in suka ce da shi wallahi Allah ya fifita ka akan mu mun ko mun yi ganganci shi kuma sai ya ce musu me la tathriba alaikum al kar ku ji wani abu ba matsala yaghfiru Allahu lakum Allah zai yafe muku ba wani abu bane huwa arhamur rahimin Allah zai muku afuwa kar ku damu abinda nake so da ku kawai shine izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in kaga muhalli shayd anan shine duban irin abin da suka yi masa amma lokaci guda sai ce musu la tasriba alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum yanzu kaga ya samu damar ramawa cikakkiyar dama ma wadda su ba su same ta ba kuma ba su da ita amma yayi afuwa ya kauda kai to shi yasa mutane da yawa suna faɗi a jarabawar rayuwa ta hanyar in Allah ya jarabe su da rayuwa da mutane suka yi musu abin da ba sa so ba sa kauna to anan suke faɗuwa a jarabawa Allah zai jarabe ka da rayuwa da mutane dole za ka yi haƙuri dole ka yi haƙuri in dai za ka zauna da mutane to sai ka yi haƙuri sai ka yi haƙuri matsalar da za ka samu na farko a rayuwarka shine ka fara ji maranka cewa za ka zauna da mutane kuma wai za su haɗu su yi maka abin da kake so to daga nan za ka fara samun matsala domin kai ma an kai kanka adalci ai ba kowa kake ma abin da yake so ba to don me kai kuma za ka jira cewa dole sai kowa ya yi maka abin da kake so don me dole dole za a yi maka abin da baka so dole haƙuri za ka yi dole za ka kau da kai dole ka shanye dole ka shanye wani zai zage ka ka yi haƙuri a kau da kai eh shi yasa wani malami ke cewa walal kaffu an shatmi la'imi takarruman adarru lahu min shatmihi hina yushtam yace wallahi mutumin banza mara daraja in ya zage ka ka kame daga maida masa maltani ya fi cutar da shi ya fi bakanta masa rai sama da in ya zage ka karama mutum ya zage ka ka shanye ka yi kamar baka san yayi ba to ya fi maka kai alkhairi a tattare da kai shi kuma ya fi kona mishi rai sama da ya zage ka kamar da masa mantani wa ma shay'un ahabbu ila safihin idza sabba al-karima min al-jawabi mutarakatu as-safihi bila jawabin ashaddu ala as-safihi min as-sibabi babu abinda ya fi soyuwa ga wawa sama da idan ya zagi babban mutum ya tsaya ya maida masa amsa ka share wawa in ya zage ka ka daina kula shi karka yi ma kaman ka san shi ya fi mishi tsanani da bakin ciki sama da ya zage ka karama ya fi mishi sama da ya zage ka ka tsaya zage ka tsaya ramawa wannan matsala ce da da yawan mutane suke faɗi hata masu karantarwa hata masu da'awa mutum ne watakila ya shahara da yaɗa bid'a da shirka sai ka zo ka fatattaki bid'ansa da shirkansa sai kuma ya maida maka da zagi sai kuma kai ma ka maida masa da irin yarensa da zagi to menene bambancin ku me bambancin ku dama me kake jira daga bakin dan bid'a me kake jira daga bakin shi ya zage ka dama abin da kake jira daga bakin sa kenan ai in ya yabe ka ma yace kai daidai yace ka kyauta to ya nuna ka samu matsala kenan domin ka goyi bayan bid'ansa kenan amma in ka da gargaji bid'ansa ka tashi shagon bid'a ka tashi shagon shirkan to dole zagin ka zai dole zagin ka zai kai masa abin da ba daidai ba dole ƙarshe da zagi da ka barke da shi saboda haka dama babu abin da kake jira daga wajen mabarnaci a matsayinka na mai gyara in ba zagi ba zagin shi kake jira zagin kake jira don ka yi atakin barnansa ka wargaza mai barnansa wani wannan bidi'a da shirkan da yake yadawa shine shagonsa hanyar samun kudinsa kenan ta da yake samun ci da sha to sai ka zo ka wargaji bidi'an kada gargaji bidi'a da shirkan kan haska ma mutane cewa su bar bidi'a su bar shirka yanzu ya gano cewa in mutane suka gane cewa bidi'a da shirka ba daidai bane to abincinsa ya kare to ya zai yabe ka ya zai yabe ka ɗazu nake gani a facebook wani yana zagin malaman suna wai saboda sun ce shan rubutu ba addini ba ne har yana karanto wai magana ibn al-qayyim a cikin adda'u a cikin a littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad fi hadi khairul ibad cewa wai ibn taymiya ya faɗa cewa idan yayi habo a hancinsa wai sai ya rubuta ayan waƙila ya aldubul ima ake wa ya sama'u aqli'i sai ya rubuta a goshinsa wai wannan yana raddi ne cewa ya rantse da Allah da hannunsa ya rubuta ma yan izala da yawa rubutu da hannu sun sha to wannan ko ibnu taymiya ne ya faɗa mu alu suna ba ruwan mu da waye shi in bai kawo hujja ba yayi ba daidai ba ko ibnu taymiya ne ya faɗi wannan ba ruwan mu da shi mu ba ruwan mu da shi to garin raddin kuma sai karanta ayan qur'ani ba daidai ba sai ce waqila ya ardu bil aki wa ya sama'u qul'i sai ce wa ya sama'u ƙuli'i ba haka ayan take ba ayan cewa ta yi wa ya sama'u a ƙuli'i wannan ya shi ne yadda ayan take ba wata ruwaya da ta zo da wa ya sama'u ƙuli'i babu wannan ruwaya babu ita hatta ruwayan warshu da suke ikirari da ita cewa ta yi wa ya sama'u wa ƙuli'i wa ya sama'u wa ƙuli'i tashilin hamza na biyun ta yi ta yi ibdalinsa zuwa wawun ta yi ibdalinsa wawun ne wa ya sama'u wa ƙuli'i ba wa ya sama'u ƙuli'i ba ta yi ibdalin hamzan ne ya koma wawun ba ta silba wa ya sama uwa ƙuli'i shi ne a warshu a mafiya yawan kirawoyi kuma wa ya sama uwa ƙali'i saboda haka wa ya sama uwa ƙuli'i wannan jahilci ne rashin itikanin lafizan ƙur'ani ne rashin koyon ƙur'ani ne saboda haka mutum ya mai da hankalinsa a kan zagi da cin mutuncin mutane lafizan ƙur'ani ma ayoyin ƙur'ani bai iya karanta su daidai ba Allah ya shirya to yanzu ƙarshe abinda kuma zai biyo baya shine zaki to sai ka yi haƙuri kudu sai ka jure ka ƙura mutum ne ka kai shi bango ya rasa ya zai da kai to me zai kuma dole sai dai zagi to sannan kuma ko da ba mai karantarwa ba ne kai ka sani cewa mutane za su soke ka mutane za su zage ka dole sai ka yi haƙuri eh musamman ma wani ya zage ka a bayan idonka a ce wai wani ya taso ya zo ya faɗa maka cewa wane ya zage ka to wannan da ya zo ya kawo maka ƙaran an zage ka shine makiyinka don kana zaune ƙalau ya zo ya ɗaga maka hankali in kana so ka huta ma ka sa ma ranka cewa ana zagin ka so ko da an faɗa maka ana zagin ka dama ba sabon abu bane a ranka ka san ana yi amma in ka sa ma ranka cewa kai wani extraordinary special ne kai babu mai zagin ka to a nan ne duk sanda labari ya riske ka cewa ana sukan ka ko ana zagin ka a nan ne hankalinka zai tashi a nan ne hankalinka zai tashi amma wauta ne maka ɗauka ba a zaginka wannan ma wauta ne rashin sanin rayuwa ne maka ɗauka cewa wai ba a zaginka waye kai ya ba za a zage ka ba aka zagi manzan Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to don me ba za a zage ka ba kana ahlus sunna din dan bid'a ya zage ka sai me ya zagi annabi ma ya zagi sahabbai ya zagi iyalan manzan Allah ya zagi duk wani mai daraja ya zage shi to kai kuma wa kai wa kuma saboda haka dole dan zagi dole za a zage ka abinda ake so kai kawai in kana kan gaskiya tsaya mata kaifi guda daya tsaya mata akan gaskiya kawai amma zagi kan da a zage ka sai dai in ba kan gaskiya kake ba ko kuma baka kan daidai ko kuma kai ba mai daraja bane amma in wani ya zage ka imamu shafi yana cewa idan nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu idan wawa yayi magana karka kula shi fa khairun min ijabatihi sukutu abinda yafi alkhairi sama da ka bashi amsa shine ka masa shiru kana karantarwa eh kai dai karantar da abin da yake sunna wanda ya zage ka rabu da shi sake kunno masa wani aikin ya sake zage sake karantar da wata sunna ya sake zage yayi ta yi kai kana koyar da sunna shi yana zagi fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta an idan ka tsaya maida masa martani ya zage ka ka zage shi to sai ya samu relief amma wa in khallaitahu kamadan ya mutu idan kai banza da shi ka share shi ka nuna baka san ma yana zagin ba to sai ji kamar ya mutu sai ji kamar ya hadiyar ransa ya mutu to wannan shine wato takwabi mafi kaifi da za ka yi amfani da shi akan mutum saboda ka in mutum ya muna na maka Allah ce ka maida da mafi kyau idza baga bagin alayka bi baghihi faqtulhu bil ma'ruf la bil munkari idan wani wawa yayi maka wauta yayi maka ba daidai ba ya zalunce ka yace to kai ka kashe shi da kyakkyawa kar ka rama da mummuna yace ahsin ilayhi idza asaa fa antuma min dhil jazaa'i bi manzarin wa masma'i idan ya maka ba daidai ba to karama da mai kyau domin da kai da shi ai kuna jiran sakamako ne daga wajen Allah kuna jiran sakamako ne daga wajen Allah da haka Allah ya ce amma babu mai samun wannan in ba masu babban rabo ba Allah ta'ala ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah Allah ta'ala ya ce idan ma shedan ya kawo maka wata fusga daga gare shi kana so ka yi aikin alkhairi amma shedan yana maka waswasi wani ya cutar da kai shaidan na so ya kawar da kai daga kan hanya ka wuce iyaka akan shi Allah ta'ala ya ce fasta iz billah Allah ya ce ka nemi tsarin Allah ka nemi kariyan Allah daga sharrin shaidan innahu huwas samiul alim saboda lallai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai ilimi ne Allah yana jin duk abin da yake faruwa Allah kuma yana sanar da komai wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwa samiul alim wannan ayan Allah madaukakin sarki ya kawo irin ta a cikin wato suratu al-a'raf Allah ta'ala yake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samiul alim sai ce innahu samiul alim maimakon nan wajen da yace innahu huwa samiul alim a can ayoyin sai yace innahu samiul alim a can cikin wato ainihin suratul a'raf wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah wato idan wani tunzuri daga shaidan ya tunzura ka to sai ka nemi tsari daga Allah Allah madaukakin sarki mai ji ne masani ne shi bi ma'ana idan wani ya cutar da kai kana so wato ainihin karama da kyakkyawa shaidan kuma yana kokarin tunzura ka yana kokarin tura ka to ka neman tsarin Allah shi yasa a cikin suratul arafi ma Allah ya kawo wannan ayan a siyakin umarni da yin afuwa da kau da kai da yace khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina Allah yace kai riko da afuwa kai umarni da kyakkyawan aiki sannan ka kawar da kai daga wawaye sai ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wani tunzuri ya nufi ya tunzura ka daga shedan shedan ya nufi ya tunzura ka akan abin da wani ya maka ba daidai ba to fasta izbillah ka nemi tsarin Allah ka nemi kariyan Allah innahu sami'un alim lallai Allah madaukakin sarki mai ji ne Allah madaukakin sarki kuma mai gani ne Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa min ayati Allah ya ce na daga cikin ayoyin ubangiji na daga cikin alamomin da za su nuna muku cewa Allah shine abin bauta al-lail wan naharu akwai rana da wata wato a dare da wuni al-lail wan naharu dare da wuni wash-shamsu wal qamaru da rana da wata la tasjudu lish-shamsi Allah ya ce kar ku yi sujjada ma rana wala lil qamari kar ku yi sujjada ma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada ma Allahn da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'buduna in har da gaske ne shi kadai ne abin bauta a wajen Allah ya nuna mana cewa daga cikin manya-manyan alamomi da za su nuna mana cewa Allah shine abin bauta akwai hore mana dare da wuni da yayi da ya sanya dare da wuni su zama suna kai komo akan mu ya kuma azulta mu da rana da wata Allah yana nuna mana cewa wannan alama ce babba daga cikin alamomin da za su nuna mana cewa shi Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya cancanta da mun bauta masa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa wajen bauta ba kamar yadda muka karanta a baya a cikin suratu ghafir cewa yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana shine azulta mu da rana da wata da kuma azulta mu da dare da wuni idan aka samu zallan rana to kuma rayuwar ba za ta tafi ba idan zallan wata ne nan ma rayuwar ba za ta tafi da kyau ba idan zallan dare ne rayuwar ba za ta yi kyau ba haka nan kuma in zallan wuni ne rayuwar ba za ta yi kyau ba to Allah sai ya kwaci ba mana ya gauraya mana ya kawo dare ya kawo wuni da rana mu fita mu nemi abinci in dare yayi mu je mu huta rana ya kawo ta tana da haske da amfaninta na musamman wata ma ya kawo ta tana da haske da amfaninta na musamman Allah yana cewa huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinina wal hisab Allah ta'ala shine ya sanya rana ta zama tana da haske haske mai kuna ya sanya wata ta zama tana da haske amma babu kuna ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba sai da gaskiya akwai hikima da ta sa Allah ya halicci dare da wuni ya kuma halicci rana da wata da haka Allah ya ce daga cikin alamomin da za su nuna muku cewa Allah shi ne abin bauta wadda ya cancanta a bauta masa akwai rana da wata akwai kuma dare da wuni Allah sai ya ce la tasjudu lishamsi Allah ya ce kar ku yi sujjada ma rana ma'ana kar ku bauta ma rana wala lil qamari kar ku bauta ma wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku bauta ma ku yi sujjada ma Allah da ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun inda gaske Allah kare kuke ma bauta in har Allah shi ne kare abin bautanku to kar ku haɗa shi da kowa wajen bauta rana ba a bar bauta ba ce wata ba a bar bauta ba ce dare ba abin bauta ba ne wuni ba abin bauta ba ne wane ne abin bauta shi ne Allah da ya halice su shi ne abin bauta Allah ya nuna mana rashin cancantar rana da wata da taurari na abauta musu a kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da yake lalume yana neman ina ubangijin da ya halicce shi ya san dai wayannan gumakan da ake bauta musu dai ba shi ba su suka yi shi ba ya san dole akwai wanda ya halicce shi lokacin da ya ga tauraro falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban da ya ga tauraro sai ya ce wannan shine ubangiji na falamma afala qala la uhibbul afilina lokacin da tauraro ya gushi ya bace sai ce kai ba zai yi riƙe Allah mai gushewa ba domin idan ya gushe kuma lokacin da baya nan kuma kaga ya akwai matsala lokacin da ya ga wata ta bayyana sai ya ce to ga ubangiji na nan ga Allah na samu lokacin da wata ta bace sai ya ce la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhallin yace tabbas ina da ubangijin da ya halice ni kuma in har bai shi da ni ba to zan zama cibatattun mutane lokacin da rana ta zo ta bayyana sai ya ce hadha rabbi hadha akbar sai ce ga ubangiji na wannan ma aidi ya fi sauran girma lokacin da rana ta bace sai ce ya kaumi inni bari ummin ma tushriku ya ku mutane na na barranta ba ni ba abin da kuke ma Allah tarayya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikeen kaga sai nuna cewa Allah da ya halicci sama da ƙasa ya halicci rana da wata ya halicci dare da wuni shine cancanta abauta masa amma rana da wata ba su da haƙƙin abauta musu rana da wata ba su cancanta a bauta musu ba Allah ta'ala ya ce fa'in istakbaru Allah ya ce idan sun yi girman kai sun ƙi su bauta ma Allah shi kadai sun koma suna bautan wani abin bauta wanda ba Allah ba fallazi ne inda rabbika to ka sani waɗanda suke wajen ubangijinka mala'iku kenan yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari suna masa tasbihi dare da wuni wa hum la yas'amuna kuma ba sa kosawa ba sa gajiyawa in kuma na nan duniya ba ku yi ba to Allah ya ce a faɗa muku cewa yana da bayi mala'iku a can sama suna masa tasbihi dare da wuni kuma ba su taɓa gajiyawa Allah ya ci gaba da cewa wa bin ayati na daga cikin alamomin da za su nuna maka Allah shine ubangiji abin bauta annaka taral arda khashi'atan Allah ta'ala ya ce za ka ga ƙasa ta ƙeƙashe ta bushe fa'iza an zalna alai halma idan muka saukar mata da ruwa e tazzat sai ta girgiza wa rabat ta kumbura ta fitar da tsirai kenan innan ladhi ahyaha Allah ya ce lallai Allah nan da ya raya ƙasa la muhyil mauta wallahi zai raya matattu Allah da ya raya ƙasa bayan ta mutu ta bushe ta ƙeƙashe Allah ya raya ta ta koma ta fitar da tsirrai Allah ya ce wallahi Allah zai raya mutattu innal ladhi ahyaha la muhyil mauta wallahi tabbas Allah da ya rayar da kasan nan Allah ya ce wallahi zai raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai babu shakka Allah zai raya mu bayan mun mutu Allah ya buga misali ya cewa kasa ta mutu ta kekashe ta bushe Allah ya saukar mata da ruwa kuma ta girgiza ta kumbura kuma har ta fitar da tsirrai ta dawo cikin hayyacinta Allah ya ba mu wannan a matsayin kyakkyawan misali ko aya da za ta nuna mana cewa babu makawa babu shakka cewa bayan mun mutu wallahi Allah zai raya mu Allah zai tare mu bayan mun mutu wannan ko shakka babu duk yadda duniya ta yi tsayi za mu mutu gaba ɗaya kuma za a yi tashin alkiyama watan wata rana duka yanzu duk babu mu a duniyar nan gaba ɗaya mun mutu mun koma ga Allah ana nan ana nan kuma wata ran za mu ganmu a tsaye a gaban Allah bayan mun shiga kaburburan mu Allah zai sa duka za mu fito kuma za mu tsaya a gabansa Allah ka sa mu mutu a sa'a innal ladhi ahyaha la muhyil mauta lallai Allah da ya rayar da kasa bayan ta mutu zai rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah madaukakin sarki mai iko ne bisa dukkan komai abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kure Allah shi ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته